صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حرام فحرموه وما وجدتم فيه من حلال فأهلوه وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله إلى آخر الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة وغيرهما قال القاضي إياض رحمه الله إنما وصفه بالشبعان لأن الحامل له على هذا القول إما البلادة وسوء الفهم ومن أسبابه الشبع وكثرة الأكل وإما الحماقة والبطر ومن موجباته التنعم والغرور بالمال والجاه والشبع يكنى به عن ذلك ودل ذلك على أن القرآن له مثيل والمثلية لا تعني التسوية والمساواة يقول الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناهي إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ويقول كذلك ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ولذلك فصل العلماء وجوه الفرق بين السنة والقرآن وبين الأحاديث القدسية والقرآن فالسنة وحي كما أن القرآن وحي ويثبت بالسنة كما يثبت بالقرآن لأن الله تعالى يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقال جل في أولى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قال ابن حجر رحمه الله ما حرم وأحل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم وأحل الله عز وجل وقال الخطابي رحمه الله ذكره ردا على ما ذهب إليه الخوارج وأصحاب الظواهر فإنهم تعلقوا بظواهر القرآن وتركوا السنة التي تضمنت بيان القرآن فتحيروا وضلوا نعوذ بالله من الحور بعد الكور اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يضل من واليت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم حوزة الدين يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وهب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد إن البلوى عمت وطمت فما المخرج منها إلا بالرجوع إلى الله ورسوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله والرجوع إلى الله يقول يكون بالعلم النافع والعمل الصالح والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون وكفى بالله شهيدا dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su ƙara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya yan uwa yana daga cikin alamomin gaskatar annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikamakin annabawa limamin manzanni annabin ƙarshe wanda ba a yi kamarsa a farko ba annabin da babu wani annabi bayansa yana daga cikin abin da Allah ya karfafe shi da shi na mu'ujizozi gagara kwaikwayo masu sauƙin koyo labari da Allah maɗaukakin sarki ya bayar ta hanyarsa bisa ga harshensa na gaskiya na abubuwan da za su faru a ƙarshen duniya wanda a farkonta ba su riga sun faru ba na daga fituntunu da rikicewar al'amura da dagulewar al'amura na daga abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa bai gansu da idansa ba amma Allah ya gaya masa cewa za su faru a nan gaba kuma shi ma ya gaya wa al'ummarsa a matsayinsa na cikakken likita masanin cuta kuma masanin maganinta tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kamar yadda ya faɗa cikin hadisinsa na simfani min ahalin nari lam arahuma qat akwai wani nau'i biyu na mutane 'yan wuta ne ya ce amma ni ban gansu ba kuma ban gansu ba domin ba su faru ba a zamaninsa a ƙarshen duniya ne a ƙarshen zamani za su faru maza Allah ya labarta su ne kaza su ne kaza su ne kaza irin hadisan da ya faɗa alamomin tashin alkiyama a cikinsu a lokacin da mala'ika jibril ya tambaye shi akhbirni an sa'a qala mal mas'ulu an habi a'lama min as-sa'il yace ba ni labari game da tashin alkiyama yace wanda ake tambayar bai fi mai tambayar sani ba sai ce fa akhbirni an amarati ha to ga yamin alamomin ta sai manzo Allah ya rinka bada labari idan kaza da kaza suka faru to alkiyama ta kusa idan kaza da kaza suka faru to ku jira tashin alkiyama tana nan dab da kofar gidajenku kamar yadda yace idza duyyati amanatu fantaziru sa'a idan aka tozartar da amana to ku jira alkiyama tana kusa da ku sahabbai suka ce wa kaifa idaatuha me kake nufi da tozarta amana yaya za mu gane cewa amana ta tozarta sai ce iza wusida al'amru ila ghairi ahlihi fantaziru sa'a duk lokacin da al'amura aka daina yin su yadda ya kamata aka koma alfarma wanda bai dace ba a bashi wanda ya dace a hana shi mai gaskiya a ƙaryata shi maƙaryaci a gaskata shi manzo Allah ya ce to wannan shine tozarta amana da ake nufi da zarar ya faru to ku jira alkiyama tana dab da kofar gidajenku ire-iren waɗannan misalai suna nan da yawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kuma shi mai gaskiya ne abin gaskatawa daga ciki akwai hadisin miqdam dan ma'adi yakrib Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ala ku saurara ku ji inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu ni an bani alqur'ani da irinsa tare da shi kwatankwacinsa a tare da shi mana yana nufin sunnarsa wanda ita ce ɗan jimman ƙur'ani idan ƙur'ani ɗan juma ne to sunna ɗan jummai ce idan ƙur'ani hasan ne to sunnar manzo Allah ita ce Husaininsa ma'ana ita ce take cika bayanansa kuma take fayyace ma'anoninsa cikin abubuwa da yawa da ƙur'ani ya dunkule sunna ita take zuwa ta warware cikin abubuwa da ƙur'ani ya gajarce sunna ita take zuwa ta tsawaita ta faɗaɗa bayanai cikin abubuwa da yawa da ƙur'ani ya kau da kai ba don mantuwa ba domin Allah ya ba wa manzan Allah dama ta shi ma ya isar da saƙo bisa ga gamsar da mutane ta hanyar bayanai to sau da dama ƙur'ani yakan zo da abubuwa makamantan haka da haka manzo Allah ya ce ku saurara ku jini an bani ƙur'ani da kwatankwacinsa a tare da shi kuma ƙur'ani da kansa ya tabbatar da cewa bayan shi da aka yi wa annabi wahayi an wa annaba wahayin wani abin da ba kuma ƙur'anin ba ubangiji madaukakin sarki ya ce wa anzalallahu alaikal kitaba Allah ya saukar maka da littafi duk ijma'in malamai sun san alkitabu anan ana nufin alqur'ani tare da cewa duk wani littafi da Allah ya saukar a duniya sunansa alkitab at-taura alkitabu ce zabura kitabu ne linjila kitabu ne qur'ani ma kitabu ne to amma ka'ida shine duk lokacin da Allah yake maganar annabi Musa sai ce alkitabu to nan yana nufin kitabu Musa shine at-taura duk lokacin da Allah yake maganar annabi Isa sai ce alkitab to yana nufin kitabu Isa wanda kuma shine linjila haka duk lokacin da Allah yake maganar wani annabi daga cikin annabawa sai ya ce mun bashi littafi to ana nufin littafin da aka bashi shi yasa malamai suka ce idan ana maganar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai aka ce an bashi littafi to qur'anin da aka bashi ake nufi qur'anin da Allah ya ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja godiya ta tabbata ga Allah da ya saukarwa da bawansa littafi kuma bai sanya masa karkata ba littafin da Allah ya ce alif lam mim zalikal kitabu bariba fi hudan lil muttaqin alif lam mim Allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum nazzala alayka al kitab alif lam mim sad kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin da ire-iren haka da haka ubangiji ya ce wa anzalallahu alayka al kitab lalle Allah ya saukar maka da littafi wanda shine alqur'ani inna nahnu nazzalna alaykal qur'ana tanzila nan aka kira shi da sunansa na yanka alqur'an amma can kuma aka kira shi da suna na gama gari wanda ana iya gaya wa kowane littafi to sannan sai Allah ya ce wal hikmata kuma ya saukar maka da hikima idan al hikmatu ita ce alkitabu to a ka'ida ta larabci ba za a raba su ba ba za a kawo harafin adafi a shigar da shi tsakanin biyun ba da sai Allah ya ce wa anzalallahu alaikal kitabal hikmata kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa tilka ayatul kitabi sai ya ce mubin baya cewa kitabu wal mubin tilka ayatul kitabil hakim baya cewa al kitabu wal hakim saboda abu idan ɗaya ne ba a raba tsakaninsa da ɗan uwansa da wawun adafi in ku aka yi haka to ya nuna na farko daban na biyu daban shine abin da laraba suke cewa wal adafu yufidul mughayara adafi yana nuna bambanci tsakanin na farko da na biyu tsakanin al ma'atuf wal ma'atuf alaihi kamar kai ne ka ce Muhammadu da Lado sun shigo ya nuna Muhammadu daban Lado daban amma in mutum ɗaya ne sai dai ka ce Muhammadu Lado ya shigo ma'ana Muhammadu ɗan Lado wannan ita ce ka'ida da haka Allah ya ce wa anzalallahu alaykal kitaba Allah ya saukar maka da littafi wal hikmata kuma ya saukar maka da hikima wa allamaka ma lam takun ta'lam kuma ya sanar da kai abin da baka sani ba wa kana fadlullahi alayka azima lalle falar Allah ta kasance a gare ka mai girma wannan alhikima din da Allah ya ce ya saukar wa da annabi yayi ta maimaita ta a waje da yawa wallazi anzala alayka laqad manna Allahu alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة إمام الشافعي يقول دك عندك أنت الحكمة مع الكتاب تو الكتاب شيني القرآن والحكمة هي السنة ذاك القرآن دكان سنية تبتت شوى سنة وهي ita ma daga sama ta sauka kamar yadda ƙur'anin yake wahayi shi ma daga sama ya sauka sai dai bambancin ƙur'ani ya sauka da lafazi da ma'ana sunna ta sauka da ma'ana lafazin kuma an wakilta manzan Allah ya isar shine kawai bambanci to haka nan ubangiji subhanahu wata'ala ya ce annabi duk abin da ya faɗa wahayi ne abin da ya faɗa a nan ana nufin maganganun sa na sa ba wai qur'ani ba daman qur'ani an san wahayi ne wa uhiya ilayya hadha alquran qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba wa istarafna ilayka nafaran min aljin yastami'una alquran falamma udiya ولوا إلى قومهم منذرين فلما هضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم to da man sanannen abu ne qur'ani wahayi ne to abin da ake tsammanin ban sani ba baka sani ba shine ita ma sunnar wahayi ce shine Allah yake ware ta da ambato a wasu wajaje a qur'ani ubangiji madaukakin sarki ya rantsa yace wan najm idha hawa na rantse da jerin gwano na ayoyin alkur'ani lokacin da suke sauka ko na rantse da tauraro mai aman wuta a lokacin da ake jifa da shi don ya faro da aljanu idan sun yi makawu ya don su je sama su jiwo maganganun mala'iku sallah ce ma dalla sahibukum wa ma gawa wallahi abokinku bai bace ba wallahi bai rude ba wa ma yandiku anil hawa kai ba ma ya faɗa san zuciya yana daga cikin alamomin hauka sambatu soki burutsun zance mutum ya rinka maganganun da ba a ganewa shi kansa bai san me yake faɗa ba sai Allah ce to annabi baya irin wannan kai duk abin ma da ya faɗa in huwa illa wahayin yuha Allah ne ya kimsa masa ya faɗa Abdullahi dan Amr dan Az yace na kasance ina rike alƙalami na da abin rubutu na duk lokacin da zan zo gaban manzo Allah duk abin da ya faɗa ina rubutawa kwana biyu sai sahabbai suka ja ni gefe suka ce kai me yasa komai kake rubutawa idan annabi ya faɗa baka san annabi wani lokaci akan dakata da karatu a ɗan shiga raha ba ya zolayi mutane a yi abin dariya don nishaɗi da haka bai kamata ka rinka rubuta komai ba abdullahi ɗan amur ya ce daga nan shi kenan sai na ɗan yi sassauci ya zama ba kullum nake zuwa da kayan rubutu ba ashe annabi yana lura da ni wata rana sai ya kira ni sai ce me yasa naga kwana biyu baka zuwa da abin rubutunka sai ce ai kaji kaji abin da sahabbanka suka ce min sun ce wani lokaci kakan dan yi raha bai kamata komai sai na rubuta ba sai manzo Allah ya ce uktub fa wallazi nafsi bi yadihi ma yakhruj la yakhruju minhu illa sidq rubuta na rantse maka da wanda raina ke hannunsa wannan baki ko raha yake yi baya faɗa sai gaskiya shi yasa malamai suka ce manzo Allah yana wasan jika da kaka amma ko a wasan jika da kaka baya wasa ma'ana baya faɗar abin da ba haka yake ba wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata kakarsa daga cikin kakanninsa ta wajen uwa yaje ya gaishe ta ko ta zo ta gaishe shi sai zolaye ta yi mata wasan jika da kaka sai ce kaico sai dai tsohuwa ba za ta shiga aljanna ba sai ta fashe da kuka sai da ya bari ta yi kuka sai ce kwantar da hankalinki ba ina nufin tsoho ba zai shiga aljanna ba ina nufin ba zai shiga da tsufa ba sai an mai da shi yaro manzo Allah sau da dama yakan yi wasan yan binni da yan ƙauye sau da dama akwai ƙauyawan makka ƙauyawan madina in suka shigo gari manzo Allah yakan yi wasa da su irin wasan da aka saba na ɗan birni da ɗan ƙauye wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam cikin irin wannan ƙauyawan da yake wasa ya shiga kasuwa sai ya ganshi ya kawo abin siyarwa kasuwa yana zaune bai san annabi ya biyo ta bayansa ba sai manzo Allah ya rufe masa ido ya yi masa maɗinɗimi sai ce wa zai sai bawa sai firgita saboda a lokacin ana cinikin bayi sai manzo Allah ya ce kwantar da hankalinka ina nufin bawan Allah waye ba bawan Allah ba in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da yake faɗa ba son zuciya bane to anan idan ka ce abin da yake faɗa ana nufin qur'ani to menene kenan bambancin alqur'ani da maganganun annabi shi annabi bai da magana yana da magana amma yadda qur'ani yake wahayi haka maganganun annabi nasa na kankin kansa suke me wahayi shi yasa yace ni an bani qur'ani da irin sa a tare da shi irin sa a tare da shi yana nufin sunnar sa wahayin da Allah ya masa wanda ba na qur'ani ba dan bayanin qur'ani irin hadisai kudusi wanda Allah ya ce masa ce kaza amma ba ta hanyar sigar wahayin alqur'ani ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa wanda misalan irin wannan suna nan da yawa sai manzo Allah ya ce ala ku saurara ku ji yushiku rajulun shaba'an yayi saura kiris a samu wani mutum kosashe ya ci ya koshi abinci ya masa karo ala arikatihi akan kujerarsa yaqulu ya wage bakin sa wawara yana cewa alaikum bi hadha alqur'ani ku dai kawai ku yi riko da qur'ani zalla fama wajadtum fihi min haramin faharrimuhu iya abin da kuka samu na haramci a qur'ani kawai shi za ku yadda haramun ne wama wajadtum fihi min halalin fa ahilluhu iya abin da kuka samu a qur'ani na halal shi kare za ku yadda halal da haka babu wani halal a hadisi ko haram a hadisi halal iya abin da ke cikin qur'ani ne haram iya abin da ke cikin qur'ani ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna ma harrama rasulullahi kama harrama Allah to ku saurara ku ji abin da manzon Allah ya haramta daidai yake da abin da Allah ya haramta domin annabin wakilin Allah ne baya yin gaban kansa sai abin da Allah ya ce yayi dan haka duk abin da Allah ya ce yayi da izinin sa ne kuma Allah ne ya bashi lasisin halattawa da haramtawa shi Allah yayi wa kirari yace annabiyul ummi allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil shine annabin nan ba ummi wanda ba yahudawa da nasara suka same shi rubuce a cikin littattafansu na at-taura da linjila an faɗe shi an faɗi labaransa an faɗi labaran sahabbansa an faɗi takaitaccen tarihinsa har da ambaton sunansa shi yasa Allah yace allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum waɗanda muka ba su littafi yahudu da nasara sun san annabi yadda suka san ƴaƴansu to da haka Allah yace yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil sun tadda labarin sa rubuce a cikin at-taura da linjila zalika masaluhum fit tawra wa masaluhum fil injil to sai Allah madaukakin sarki ce yuharrim yuhillu lahum at-tayyibat yana halatta musu dadada wa yuharrimu alaihim al-khaba'i yana haramta musu daudada ma'ana Allah ya bashi lasisi na halattawa da me haramtawa in iya na qur'ani ake nufi me amfanin yana haramtawa sai a ce qur'ani yana haramtawa qur'ani yana halattawa amma banda haramcin qur'ani banda halaccin Qur'ani akwai haramtawar annabi da halattawar annabi yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim ubangiji yace kai hatta nauyaye nauyaye da suke kansu annabi yana sassauta musu yaso da dama ayar Qur'ani za ta faɗi hukunci yayi tsauri manzo Allah sai ya kawo sassauci saboda me saboda Allah ya kira shi da rahama mai tausayi mai jin kai laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin wama arsalnaka illa kaffatan lin nasi bashiran wa nadhira walakinna aktharan nasi la ya'lamun daka manzo Allah yana tausasa mana wasu hukunce hukuncen da Allah ya so ya ji kanmu da su amma ta hanyar annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ire-iren misalan irin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi cikin wahayin Qur'ani da aka yi masa ba a halatta mana cin mushen kifi ba ba a halatta mana cin mushen fara ba amma manzon Allah ya zo ya ce an halatta muku mushen kifi da mushen fara Qur'ani gaba ɗaya ya ce duk mushe haramun ne hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir har zuwa karshe qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana har zuwa karshe duk abin da ya mutu mushe ya zama fitr da haka ubangiji ya haramta shi amma manzo Allah ya zo ya warware mana yace a a cikin mushe da aka ce banda na kifi banda na fara wanda kowa ya sani kifi ba sai an yanka shi ake ci ba sai yayi mushe ake cin sa amma wannan mushe ne na halal haka nan jini qur'ani yace duk jini haramun ne musamman jini maskuhi wanda aka yanka dabba ya kwarara qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa yakuna maytatan aw daman maskuhan a wani wajen bai yi kaidi da masuhin ba kawai yace dam hurrimat alaikumul maitatu waddam to amma manzo Allah yace banda jinin hanta banda jinin saifa waɗanda waɗannan su ma jini ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sassauta mana da sassaucin ubangiji subhanahu wataala wanda ya umarce shi da ya mana bisa ga ka'idar wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim da haka manzo Allah yace ku sanni abinda annabi ya haramta daidai yake da abinda Allah ya haramta babu bambanci yana daga cikin abinda annabi ya haramta wanda Qur'ani bai ambaci haramcin sa ba shine ka hada mace da yar uwarta ko kanwar uwarta su yi kishi lokaci daya ko da yar ubanta ko kanwar ubanta su yi kishi lokaci daya cikin ayar hurrimat alaikum ummahatukum zuwa karshe babu yar uwa a ciki babu kanwar uwa babu yar uba babu kanwar uba yanzu kana auren mace sai kuma kaga kanwar ubanta kana so to ya za a yi kana auren mace sai kaga yar uwarta kana so ya za a yi sai manzo Allah ya ce to sai dai ka rabu ɗaya ka auri ɗaya ba a hada su a tare wannan taharimi ne muakkad haramci ne ba na dindindin ba haramci ne na wani lokaci matukar kana tare da ɗaya to banda ɗaya manzo Allah ya ce la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha har waɗanda suke da'awar cewa ƙur'ani zalla suke bi ba sa wannan abin ta ina suka sani ta ina suka guje masa sunnar dai ita ce dai da haka akwai abubuwa da yawa da ƙur'ani bai faɗa ba don a bar annabi ya faɗa don Allah ya nuna mana matsayi da girman annabin kuma ya nuna mana maganarsa tana iya tabbatar da haramci ko ta tabbatar da halacci kuma Allah ya ce dole a yi masa biyayya duk abin da kai wa annabi na biyayya da umarnin annabin kamar Allah kaiwa shine annabin da Allah ya ce man yuti'ir rasul faqad ata Allah in a ce Allah kadai za a bu ba annabi to menene na manna annabi a jikin sai a ce kawai mai atiullaha amma sai aka ce wa atiullaha wa atiur rasula malamai suka ce saboda balaga ma ta ubangiji yayi amfani da kalmar ita'a atiu akan biyayyarsa kuma ya maimaita ta akan ta manzo Allah don ya nuna maka karfin da manzo Allah yake da shi wajen shar'antawa da Allah ya ga dama sai ya ce atiullaha wa rasulahu amma da yace atiullaha ku bi Allah sai ya sake maimaita ce kuma wa atiur rasul ku bi manzon Allah ya nuna maka da'ar guda biyu takan iya bambanta amma kowace tabbas ce janu ce Allah na iya cewa ayi abu kaza baka fahimta ba manzo Allah sai ya fayyace maka ka bi Allah a umarni ka bi manzon Allah a bayanin yadda za a aiwatar da umarnin Allah ya ce mi sallah manzo Allah shi ya fayyace mana yadda za mu yi sallah yace sallu kama ra'aytumuni usalli Allah ya ce mi sallah bai gaya mana adadin raka'o'i ba manzon Allah yayi sallah yayi raka'o'in dan mu koya daga gare shi Allah ya ce mi aikin haji bai fayyace mana yadda za mu yi ba manzon Allah yayi aikin hajin yace ku koya daga wajena domin ayyukan manzo Allah su suke fassara Qur'ani an tambayi matarsa yaya ɗabi'un annabi suke ta ce kana kulkuhul qur'an in kana so ka ga qur'ani a aikace to ka kalli ɗabi'un manzo Allah da ayyukansa da zantuttukansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka manzo Allah ya ce za a yi wani zamani da wani shekeken mutum katoto ya ci ya koshi abinci ya masa karo yana zaune akan kujerarsa zai rinka da'awar cewa a rabu da sunna a rike qur'ani kadai in halal yazo qur'ani shine halal in haram yazo a qur'ani shine haram amma ba ruwanku da haramun ɗin sunna ko haramun ko halalin sunna to manzo Allah ce ku sani abinda annabi ya haramta daidai yake da abinda Allah ya haramta domin shi annabin dan aikin Allah ne wakilin Allah ne a cikin bayinsa subhanahu wataala wannan hadisi Imam Abu Dawud da Ibn Majah da wannan su suka rawaito Imam Muslim ya fitar da shi wai Abu Zar al-Ghifari al-Qadi iyal Allah ya ji kansa da rahama yace abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sifanta wanda zai yi inkarin sunnarsa da cewa kosasshe da ya ce alayu shuku rajulun shaba'anu ku saurara ku ji saura wani kiris lokaci ya zo a samu wani ƙaton mutum ƙoshashe alƙadi ya ce manufar da ya sa annabi ya ce da shi ƙoshashe ya ce li'annal hamila lahu domin abin da zai sa yi wannan taɓargazar ala hazal ƙauli ta wannan mugunyan magana immal balada ko dai daƙiƙanci ne to galibi mutane masu manyan jiki ka fi samun su da ƙarancin hankali wasu ulfani ko rashin gane abu sama da mai karamin jiki amma karamin babban jiki malamai suka ce iri biyu ne akwai na halitta akwai wanda yawan cin abinci ne ya ba da shi duk mutumin da yawan zarin cin abinci ne ya ba shi kibarsa da teɓarsa to za ka samu hankalinsa karami ne domin shi ciki in ya cika kwakwalwa ita kuma nauyi take yi toshewa take yi to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi kosashe alqadi ya ce saboda sifar koshi musamman wacce aka same ta ta hanyar zarincin abinci tana gadar da dakikanci tana gadar da rashin fahimta ka rinka ganin mutum kamar ya fahimta kamar ya kai ya gane amma bai gane ba jikin ne yake maka kwarjini amma kwakwalwar ta yara ce sai ce wa min asbabihi daga cikin dalilan da ke jawo irin wannan ashaba'u koshi da yawan cin abinci da zari wa kasratul akali da hamburin hayam komai mutum ya samu sai ya tura a ciki sai ce wa immal hamaka ko kuma ya zama mutum Allah ya yi shi da ɗabi'a ta dolanta wal baƙar da jiji da kai wa min mujibati shi kuma abin da ke jawo irin wannan at-tanaqum jin ka isa ni'ima ta kai ta kawo baka da matsalan masara to sai ka rinka ganin Allah ma ya kai ka ja da shi shine Allah ce zarni wa man khalaqtu wahida وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا ubangiji ya ce kyale su so da dama in muka yi musu ni'ima suka ji ni'ima ta kai ni'ima ba mu sanya su cikin wata matsala ta rayuwa ba sai su rinka ganin wuyansu ya kai yanka za mu iya faɗa su tanka za mu iya faɗa su musa to wannan yana jawo haka wal ghururu bil mali wal jahi ko mutum ya rudu da wata dukiya da Allah ya bashi kalla innal insana la yadaga arra'ahu stagna ko kuma wata alfarmar duniya da yake ganin Allah ya bashi alam tara ila allazi hajja ibrahima fi rabbi an atahu Allahu mulk da yawan kafiran duniya waɗannan ni'imomin suka rinka jan su to haka nan da yawa masu gurbatattun akida da suke lalata addinin mutane Allah ya yi musu ni'ima ne ya cire su daga matsalar masara ya cire su daga matsalar gidan haya ya cire su daga matsalar kaza to sai su ga ba abin da za su yanzu tunda suna koshe bari su yi wasa da hankulan bayin Allah su rinka wasa da ayoyin Allah subhanahu wataala musamman idan mutum yana ganin ya haddace Qur'ani irin haddan nan ta gardanta a karanta kaza a ce ai irin kaza ne yawan kaza ne a Qur'ani to ka sani shi karanta baki ba girin girin ba ta yi mai dan ka haddace bakin Qur'ani ba shi yake nuna ka zama malami ba sai ka san meye ma'anar kuma kyakkyawar sani irin wacce annabi yayi fada irin wacce sahabbai suka koya daga manzo Allah to sannan ko ka kai ga haka ba a yaba maka sai ka zama mai aiki da abin da ka sani shi yasa Allah ya aibata wa Yahudawa akwai mahaddatan at-taura a cikin su amma sai Allah ya ce wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun daga cikinsu akwai gama garin mutane dolayen mutane ba su san littafinsu ba sai kawai bakin da suke karantawa wa inhum illa yadhunnun zato kawai suke yi shi ta qur'ani fassarar gatari fassarar ganin dama fassarar da babu wani malami da ya taɓa yin irin ta a duniya fassarar da ba a jita ba daga annabi shi ya ce annabi bai fassara qur'ani ba amma shi yana fassarawa annabin da shi qur'ani ya ce shi aka saukarwa dan yayi fassara amma ya sa kafa ya shura nasa fassarorin yanzu shine yake nasa fassarar kuma ya ce karka yadda da annaba amma ka yadda da tasa ina hankalin mai hankali zai yadda da wannan in dai akwai hankalin daka ubangiji subhanahu wataala baya yaba maka dan ka san bakin qur'ani sai in ka san ma'anarsa kuma ma'anar ta daidai da wacce annabi da sahabbai suka sani irin wacce manzo Allah ya koyar da sahabbai sahabbai suka koya su kuma suka koyar da almajiransu shi yasa a ka'idar qur'ani in ka ce aya kaza kaza take nufi sai an ce waye fassara maka saboda shi qur'ani ya zo ne an dariqat talaki shi kansa annabi ba fassara ya fara yi ba sai da aka koya masa inna alaina jam'ahu wa qur'anahu mu za mu tara maka shi mu fassara maka shi thumma inna alaina bayanahu mu za mu maka bayani to bayan Allah ya gama wa annabi bayanin sannan ya ce litubayyana lin-nasi kai ma je kai wa mutane to amma yau wani ya ce annabi bai yi bayani ba amma shi gashi yana yi to da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wannan abu zai zo ya faru a ƙarshen duniya kuma gashi ya faru muna gani a yau da haka malaman musulunci suke fayyace mana sirrin da ke cikin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na wannan sifa da ya bayar ga masu irin wannan mummuna aqida a ƙarshen zamani da haka alqadi ya ce wa shaba'u kaga koshi yukanna bihi an zalika ana yin alkunya da shi ga dukkan waɗannan sifofi idan ana so a ce da kai dolo a larabci ana iya cewa da kai kosashe ma'ana dolo kenan idan ana so a ce da kai bagidaje wanda baya fahimta sai su ce da kai kosashe ana nufin wanda koshi ya lalata masa kwakwalwa domin a ɗabi'a in mutum ya fiye ci to zai yi kasala in yi kasala zai yi bacci in yi bacci kwakwalwarsa ba za ta yi aiki ba wannan yana gadar da ne nauyin kwakwalwa kwakwalwa ba ta garawa ba ta aiki in dai ciki ya ci ya koshi to shine manzo Allah ce za a yi wani kosashe da zai zo yi wannan aika aika ya ce ku rabu da sunna ku rike qur'ani kawai zalla wannan hadisi yana nuna mana cewa lalle qur'ani yana da misl idan aka ce mislu kwatankwaci to idan an ce sunna kwatankwacin qur'ani ce me ake nufi ana nufin daidai take da shi wajen tabbatar da hukunci ko sokewa amma suna da bambanci ta fuskoki da dama daga cikin fuskokin da malamai suka ambata shi ƙur'ani da wahayinsa da lafazinsa da ma'anarsa duk daga Allah ne ita kuma sunna ma'anarta ce daga Allah lafazin daga manzon Allah ne shi yasa ita sunna Allah bai yi wa mutane kalubale da ita ba yace a zo da irinta amma qur'ani sai Allah ya wa mutane kalubale yace in kun isa ku zo da irinsa saboda lafazin da Allah ya kera yayi magana da shi ba wanda ya isa ya kera wannan saboda aikin Allah ba a iya yin irinsa amma lafazin da manzon Allah ya kera tare da ma'anar ta Allah ce to wani yana iya yin kwafi yana iya yin yaudara yayi fojari yayi gwanjo yayi dan jabu na irin wannan lafazin ta yadda ba za a gane ba sai dai tare da haka Allah ya tanadar da malaman hadisi zakakurai waɗanda ya ɗora su akan ka'idar in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu su ma kuma Allah yake bankadar asirin makaryata ta hanyar su amma shi ko Qur'ani sai Allah ya ce ni zan kare kayana da kaina sunna kuma sai Allah ya tanadar mata zarata na malamai mahaddata masu kwakwalwa ta tashin hankali waɗanda su kuma za su tsare ta su kare ta irin su hafiz shamsuddin zahabi wanda imamu zahabi ana faɗa idan da za ka aje imamu zahabi a taron aikin hajji kaga shi ne taron da ya fi kowane taro yawa na musulmi a duniya tun ajiya da shekaran jiya da yau da gobe taron da kowane sassa na duniya ana samun wakilai da suke zuwansa to aka ce da za a tara alhazan shekara guda a yi musu ƙofa ɗaya a aje zahabi a ƙofar a ce kowane alhaji ya shiga makka ta wannan ƙofar idan zai shiga ya gaya wa zahabi ni ne wane ɗan wane jikan wane daga gari kaza ya wuce in aka gama aikin hajji a sake jero su su dawo zahabi ya tsaya sai ya mayarwa da kowa sunansa saboda ƙwaƙwalwar da Allah ya bashi ta tashin hankali irin su imamu shafi'i wanda idan yana karatun littafi in ya buɗe shafi biyu sai dai ya danna ɗayan yana karanta ɗayan amma idansa da ya ga karatu kar yake ɗauka ƙwaƙwalwar ta riƙe irin waɗannan zakakuran bayan Allah Allah maɗaukin sarki ya aje su don hidimar sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka Allah subhanahu wataala ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama ta fuskar sunnar sa tsaro da gata kuma ya sanya ta ta zamo kwatankwacin alqur'ani idan aka ce abu kwatankwacin abu ne ba ana nufin darajar su ɗaya bace yana daga cikin bambancin da Qur'ani yake da shi da sunna shi Qur'ani karatunsa kadai lada ne ita ko sunna sai kayi aiki da ita kake samun lada amma yanzu da za a samu wani mutum kawai ya karanta bakin Qur'ani bai ma san abin da bakin ya kunsa ba lada ake bashi kuma ko da dagirawa yake yana ta da baki domin manzo Allah ya ce man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi asharu hasana duk wanda ya karanta harafi ɗaya na littafin Allah za a bashi lada goma kuma manzo Allah yake almahiru bil qur'ani ma'a safaratil kiramil barra gwani wajen karatun qur'ani za a tashe shi da mala'iku manya manyan mala'ikun Allah sai ce wallazi yaqra'uhu wa yata'atu fihi wa huwa alaihi shaqul lahu ajran kai hatta mai karanta qur'ani yana daddagirawa yana tada baki lada bi ake bashi sunna in ka karanta hadisi kadai baka yi aiki da shi ba babu lada sai ka san ma'anar kayi aiki da ma'anar sannan kake samun lada amma shi qur'ani gundarin karatun bakin kadai lada ne to haka nan shi ƙur'ani ana karanta shi a sallah amma hadisai ba a karatunsa a sallah ƙur'ani ana zama kawai ai tilawarsa hadisi ba a zama kadai ai tilawarsa sai dai a karanta a fassara a san ma'ana don ai aiki to wannan yana daga cikin fuskokin bambanci tsakanin hadisai da kuma alƙur'ani na ga wani ɗan ƙalaƙato mai giggiwa wai zai ƙalubalanci wannan hadisin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wai sai ce ai ƙur'ani ya ce قل إن اجتمعت الإنس والجن ألا أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله kace musu da mutane da aljanu za su haɗu don su zo da kutankucin ƙur'ani ba za su iya ba kaico abin mamaki abin tausayi ƙur'ani yana da mislu amma mutum da aljan ba sa iya yin misluhu shi allan da ya yi ƙur'ani shi yake mislul ƙur'ani shi allan da ya yi wahayin ƙur'ani shi yake wahayin mislul ƙur'ani amma wani wanda ba Allah ba la ya aki bi mislil qur'ani qur'ani bai kore wa kansa mislu ba amma ya kore zuwa da misluhu Allah ya ce laisa ka mislihi shay shi Allah babu irin sa amma ba inda yake laisa ka mislil qur'ani ba inda Allah ya ce ba ba ku tankacin qur'ani shi yasa manzo Allah ya ce utitul qur'ana wa misluhu qur'ani akwai misl din sa Allah ne laisa ka mislihi sannan qur'ani bai ce ba za a iya yin Allah ba zai iya yin misilin Qur'ani ba kuma ba za a iya wa annabi wahayin misilin Qur'ani ba ta yayin mutum da aljan kuma anan mutum banda annabi a ciki domin magana ba da shi ake ba da wanda suka kalubalance shi ne akan Qur'ani kaga ba da shi ake ba وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فأنمي الله يتي كتي مسو inda mutum da aljan za su haɗu don su ƙalubalance ka su zo da irin ƙur'ani ba za su iya ba amma ba ci akai ƙur'ani la misla lahu ba Allah ne laisa ka mislihi kuma idan an ce ƙur'ani yana da mislu ba ana nufin da ƙur'anin da shi mislu ɗin duk ɗaya suke kunnan duki ba a'a ubangiji madaukakin sarki ya ce wa ma min dabbatin fil ardi wala fa'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum babu wata dabba a ban ƙasa wata halitta a ban ƙasa ko tsuntsun da yake rayuwa a sama face dukkaninsu al'umomi ne irin ku ku mutane dabbobi irinmu ne tsuntsaye irinmu ne ƙwari irinmu ne amma ana nufin darajarmu da su ɗaya ba ɗaya ba amma yadda muke halittar Allah haka suke halittar Allah yadda rai aka busa musu haka rai aka busa mana yadda suke ci suke sha haka muke ci muke sha yadda suke hayayyafa haka muke hayayyafa yadda za su mutu a tashe su haka za mu mutu a tashe mu amma Allah ya ce walaƙad karramna bani adama ku ‘yan adam mun karrama ku Qur'ani sama yake da komai amma sunna misluhu ce dan an ce misluhu la ya'ani at-taswiya wal musawa ba a nufin kunnan doki ce da shi ta komai da komai ta kowace fuska ba haka ake nufi ba da haka karatu ba da ka ake ba ba kawai kayi shafirarka tai ma karo ka karanta allanka kayi darasu kawai zaka zo ka fassara wa mutane alqur'ani ba ba a haka manzon Allah kansa balarabi gaba da baya wanda ba a yi ba ba za a yi irinsa ba ubangiji ya ce wa innaka latulaqqal qur'anu min ladun hakimin ali kai kanka kimsa maka qur'ani muke daga mai hikima masani shine Allah mala'ika jibril ne yazo ya koyar da shi allamahu shadidul quwa amma kai kawai gardi tare da dukkan girmamawa kawai ka zauna ka ce kai zaka fasara qur'ani da kanka ka rinka mana fasara wa qatala daudu jaluta fasara wa zarabiyu mabasusa annabi rabbi an bi shi da basusa fasarar izdakalu ala dawuda annabi dauda ne mai dakali ko ya fara daka gina dakali sun maradadnahu asfala safilina aka bi su a guje sai masu silifas ne suka sha asalin fa kana kato kenan daga nan fa aka fara daga nan fa suka fara fa kuma kungiya ce wacce bata isa ta dogara ga wani daga cikin sabai ba yanzu mu dauka sauran kungiyoyi na bidiyoyi da son zuciya wani zaka ji ya ce maka ai zikirinsa ko lazuminsa sahabiwa da ne to amma ba wani dan kalaka to da ya isa ya ce maka fassarar qur'anin da yake a yau sahabi wani ne ya fassara su da ba su yadda da sahabban ba abin tambayar wai a ina ma kuka samu qur'anin na ku ruwa aka yi fado gidajen ku a ina kuka same shi to in dai ta hanyar wani kuka samu to wannan wani ai dole ya zama ya fi ku sanin qur'ani tunda daga wajen sa kuka samu to amma shi yasa malamai masu fasaha suke cewa bai kamata ku rinka ce da su qur'aniyuna ba a'a akalaniyun akalaniyun waɗanda su a wajensu hankalinsu ne gaba da komai shi yasa zaka ga ai junansu suke tufka da warwara suke birin kidima naga wani sakare a cikin su su sauran sun ce akwai cikin su wanda suka ce ba za a yi sallah ba qur'ani bai ce a yi sallah ba ai sallah addu'a ce da ma'anar larabci da haka kawai addu'a kai ta addu'a akwai waɗanda suka ce ai sallah irin yadda aka ga sauran mutane suna yi ai da mu ita sallah ga magari ce an gada iyaye da kakanni akwai wanda ya zo ya ce shi su sallarsu gaskiya ta hiya dai ba sa karanta ta hiya irin ta sauran mutane su rabbana rabbana ta qur'ani kike karanta to a tambaya shine rabbana rabbana ta qur'anin da kake karanta a ta hiya waye ce ka karanta ita ta hiya ma gaba ɗaya babu ita a qur'ani babu ta hiya a qur'ani da dai ma'ana ta hiya irin ta sallah babu ita a qur'ani to kaga wannan yake nuna maka duk lokacin da mutum ya ce da hankalinsa zai yi aiki to dole ne zai bi son zuciyarsa ne ubangiji madaukakin sarki ce afa mara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa faman yahdihi min ba'dillah afa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alayhi wakila duk mutumin da yake da son zuciyarsa zai bautawa Allah to zaka samu yanayin abubuwa na tibka da warwara yau ya faɗa gobe ya warware da kansa yau ya faɗa gobe malaminsa ya canja jibi ɗalibinsa ya saba masa saboda kowa da hankalinsa yake aiki hankali kuma na kowa daban to da haka ya'yan uwa masu albarka mu sani cewa shari'a ba za ta taɓa yiwa ba addini ba zai taɓa yiwa ba sai an bugu daban manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi Allah ya zaba ya aiko da wannan addini dan ya zama shari'a ga mutane da haka malaman musulunci ba irin abin da ba su yi ba wajen fayyace mana gaskiya da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya fayyace shi ga duniya baki daya da shaidar ubangiji subhanahu wataala qur'ani wahayi ne sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma wahayi ce qur'ani shine bakin sunna ita ce fashin bakin shi yasa hafiz ibn hajar yake cewa duk abin da manzon Allah ya haramta da duk abin da manzon Allah ya halatta daidai yake da abin da Allah ya haramta ko Allah ya halatta imam al-khattabi yace wannan hadisi din gurungun dan sa manzon Allah ya faɗe shi ne dan mai da martani ga abin da khawarijawa suka tafi zuwa gare shi waɗanda da kuma ashabul zawahir masu cewa su masu riko ne da qur'ani zalla fa innahum ta'allaqu bi zawahiril qur'ani domin su kawai bakin qur'ani da gundarinsa suke bi wa taraku sunna suka kyale sunna allati tadammanat bayan alqur'ani fatahayyaru wa dallu wanda ita sunna din ita ce bayanin alqur'ani din dan haka ne yasa suka shiga dimuwa kuma suka fada cikin bata Allah madaukakin sarki ka tsare mu daga bata Allah ka tsare mu daga dukkanin tabewa da dukkanin hasara Allah ka tsare mana imanin mu Allah ka kare mu daga fitintinin ƙarshen zamani Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon aiki da ita ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisantata yayin uwa masu albarka ba abin mamaki ba ne bayyanar fitintunu na ƙarshen zamani da bayyanar dujalawa masu da'awa zuwa ga wuta mazala ya faɗa kafin alkiyama ta tashi kafin babban dujal ya bayyana sai ƙananan dujalawa sun bayyana masu share masa hanya ba komai ba ne sharar hanya ce ta bayyanar dujal yadda za a rinka sassabe imanin mutane a rinka sa musu shakku game da addininsu wanda wannan addinin shine kandagarki shi ne abin da Allah yake tsare mutum da shi daga fitina to da zarar addininka ya yi rawa to kowace fitina in ta zo za ta shige ka kamar garkuwar jiki ne da masu sanin kiwon lafiya suke faɗa duk ɗan adam yana da garkuwar jiki to da zarar garkuwar jikinka ta samu matsala ƙaramar cuta in ta shiga jikinka sai ta lalata ka to wannan shi ne abin da yake faruwa to maganin waɗannan fitintunu shi ne mutum ya dage da neman ilimin addini na gaskiya domin ka san gabar kowace fitina da inda kowane rani yake abdullahi dan mas'ud yace manzon Allah ya mana dogon zane ni kakke sai zo gefe ya mana wasu kananan zanunnuka sai ce kun ga wannan dogon zanen shine tafarkin Allah in kun bi shi har aljanna waɗannan kananan zanunnukan su ne hanyoyi na fitina da za a rinka raba su da musulunci akan kowace hanya akwai wani iblisin shedani na mutum wanda yake kiran mutane zuwa gare shi ibn mas'ud yace sai annabi ya karanto mana fadin Allah wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi wannan shine tafarkin Allah mai kakke ku bi kar ku bi kananan hanyoyi sai su raba ku da hanyar Allah mai girma da buwaya duk mutumin da ya san akwai rami a hanya akwai waje mai kaya akwai waje mai tudu akwai waje mai kwari idan ya zo bin hanyar zai wuce lami lafiya amma duk mutumin da ya biyo hanya bai san halin hanyar ba bai san ramunta ko kwarinta ko ƙayarta ba to ba abin mamaki ba ne in ya faɗa rami in ya fito ya taka ƙaya in ya fito ya kifa da ka in ya fito haka haka ba zai kai lafiya ba to wannan hanyar ta addinin musulunci wacce ita ce hanyar da za ta kai ka ɗodar har zuwa ga aljanna tana da kwazazzabai tana da tudu tana da kwari akwai shaidanu ɗan kwanta-kwanta a hanyar wallahi matukar ba mu karanta addinin mu da kyau ba ba mu karanta babin da yake magana akan fitintunin ƙarshen zamani ba to ba abin mamaki bane irin waɗannan abubuwan su ta wasa da hankalinmu daka ya ƴan uwa masu albarka lalle mu zama muna da alaka da addininmu ba alaka ta suna ba alaka ta neman ilimi alaka ta tambayan malamai alaka ta karatu ba sai fitina ta faru ka kidime ka rude a buga kwakwalwarka ƙarshe kila in ba ai wasa ba ka ce ma kai baka yadda da komai ba ba addini wannan ba karamar hasara bace wannan ba karamar tabewa bace daɗin Allah daɗin addinin Allah ba abin da ba a yi mana bayaninsa dalla-dalla ba wanda ya sani ya sani wanda kuma bai sani ba bai sani ba tare da haka sai mun dage da addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa yakan ce Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat ya Allah ni ina roƙonka ka datar da ni da ayyukan alkhairi wa tarkal munkarat ina roƙonka ka nesanta ni da aikata ayyukan sharri wa hubbal masakin Allah ka sanya min san talakawa san masu ƙaramin ƙarfi wa idza aratta bi ibadika fitna idan kai nufin wata fitina da bayinka faqbidni ilayka ghayra maftun Allah ka dauki rayuwata kar ka hada da ni da su saboda me akwai abubuwan da Allah ya shirya za su faru a duniyar nan ba makawa sai sun faru Allah ya riga yayi alƙawari sai ya cika wuta kuma wannan alƙawarin ba makawa sai ya cika kayansa kuma kana tsammanin mutum da imaninsa mai kyau Allah zai sa shi a wuta a'a ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum Allah ba zai azabtar da ku ba in kun bauta masa kun yi imani kenan Allah zai azabtar da wanda basu bauta masa bane zai azabtar da wanda basu imani da shi bane ba to da haka sai an yi ta samun fitintunin da za su raba wasu da imani dan wancan alƙawarin na ubangiji ya cika shi yasa annabi ya sani akwai abin da Allah ya riga ya zartar ba zai canja ba to abin da yake yi addu'ar Allah kar ka hada da ni kar ka hada da ni domin riba da rabo shine koda wata fitina ta sauka a cikin al'umma to ya zama banda kai to amma waɗansu saboda makantar zuci da makantar ido na basira da tsabar san duniya su basu ma san akwai wata fitina ba wallahi duk mutumin da ya san Allah ya san addinin Allah ya san waye Allah ya san fitina tana da haɗari fitinar duniya ta rashin dukiya ko rashin samun wata ɗaukaka ba komai bace fitina ita ce rashin addini shi yasa bayan Allah na kwarai sukan yi addu'a ya ubangiji in gobe wata fitina za ta faru in in na kai gobe zan rasa imani na Allah ka kashe ni yau kar ka kai ni gobe wannan shine zaman lafiyar dan adam domin in za ka yi shekara malala gashin tinkiya dai sai ka mutu duk tsoron mutuwarka ba mutuwar ita ce tashin hankali ba ka mutu babu imani shine tashin hankali shi yasa zaka ga gwagwarmayar annabawa da tashin hankalinsu kullum addu'ar su Allah ka kashe mu da imani tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin wa la tamutunna illa wa antum muslimun inna Allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun Allah ka raya mu musulmai ka kashe mu musulmai ka tashe mu da imani ka raba mu da dukkanin fitintunin zamani اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وقوموا الى صلاتكم